mushrikat ne na iftinam hadhihi al-furas ba'da ramadan ribanta lokutan mu bayan ramadan na farko mutum ya kiyayi tauye wannan alkawari da ya daukan makansa na bin Allah na bautawa Allah ya nemi Allah ya tabbatar da shi a kai domin ibada ba ta yankewa sai in mutum ya mutu Allah madaukakin sarki ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka ma'ana har mutuwa ta zo maka sannan abu na biyu kada mu warware tukka da muka yi Allah madaukake ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa kada ku warware tuka da kuka yi ya kwatanta da mace mai tuka wato mai kada dare ta samu auduga ta gyara ta kada dare ta din ta yi abin da ta yi na gyara in ta tuka da safe da yamma kuma ta zauna ta warware abin da ta tuka kaga ta yi ba ta yi ba to kada mu dinka da safe da yamma mu warware kada mu gyara a cikin ramadan a wajen ramadan kuma mu rusa abin da muka gina abu na uku man istaqama fi ramadan falyastaqim ba'da ramadan duk wanda ya istiqama cikin ramadan karfe ƙarya ba zagi ba faɗa nisantar haram aikata wajibi kula da sallah azkar karatun alkur'an mun yi su a cikin azumi to me zai hana mu jure mu ci gaba da yin wannan ibada ba da ramadan Allah madaukake yana cewa innal ladina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum lalle wanda suka ce Allah shi ne ubangijin mu kuma suka yi istiqama ma'ana suka tsaya suka tabbata a kai to in lokacin mutuwa ta zo mala'iku suna saukowa a gare su wani mala'iku ne za su ce za su ce musu Allah ta sauko kada ku ji tsoro kada ku ji tsoro don kuna mutuwa abin da ke gaba ya fi abin da za ku bari kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku yi bakin ciki da abin da za ku bari a nan ‘ya'yanka, iyalanka, mijinki, ‘ya'yanki, wannan karki damu da su, Allah shi ne zai jimci da barusu. Allah ta faɗo wa ta zanu wa abishiru bin janna da latifin kuntu ado, albishirin ko da aljanna da aka yi muku alkawari. Sannan kuma abu na gaba shi ne al'intiƙama a zama ƙara. Mutum ya miƙe akan addini baiwa ce mai girma daga Allah. karama ce ɗaukaka ce saboda wato wani sahabi sufyan al-thaqafi ya zo ta bai manzo sallallahu alaihi wasallam yace qulli bil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'da ka ga yamin wata kalma a cikin musulunci wanda ba zan sake tambayan wani ba bayan ka ni sallallahu alaihi wasallam yace da shi qul amantu billah thumma istaqim kace nayi imani da Allah sannan ka tsaya a kan wannan abin da ka yi mun yi imani sallar dare tana da lada mun tashi mun yi tarawai a farkon kwanaki goma goma har zuwa ƙarshe mun zo muka shiga ta hajji daɗin bacci da gajiya da tsoron tafiya cikin dare duk wannan bai ana mu ba mun tashi mun yi takikkeniya zuwa masallaci mun zo mun yi sallah mun yi addu'a kafin mu koma gida a sallar da muke a masallaci muna ɗaukar awa nawa tun karfe ne za a fara a yawancin masallatayya ba za a gidan ba har zuwa karfe uku kaga an yi awa biyu amma ramadan ya wuce sai ki kasa samun minti ishirin talatin wanda mutum zai tashi ya yi sallah ya yi istighfari ya yi hailala ya yi addu'a kafin tashi da zo ta same shi to gaskiya wannan lalaci yayi yawa mutum yayi wannan istiqama a wajen Ramadan amma da yadda ramadana ya wuce sai ya manta alhassan albasari rahimahullah ya karanta wannan aya inna ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika sai ce allahumma fa anta rabbuna farzuqna al-istiqama Allah ce inda suka ce Allah shine ubangijinmu sannan suka yi istiqama sai ce ya Allah kai ne ubangijinmu sai ce Allah ka arzuta mu da istiqama istiqama babban abu ne ka dage akan mabda'i zafi sanyi kunci rashin lafiya bacin rai jin daɗi ba zai canza wannan kaɗan ne daga cikin mutane wasu mu za su bauta wa Allah a lokacin da ba su da kuɗi ba abin yi bari mu yi sallah bari mu yi nafila bari mu yi azumi amma da nima ta zo ba shi ke nan ba ibada a bauta ne sai shi gani wasu kuma a suna da wadata shi ne suke ibada amma lokacin da rashi ya zo ba shi ke nan a ina halin ibada ba sai hankali ya kwanta za a yi ibada ba to wa'inda suka ce ƙaru rabbin Allah sun mastaƙamu shi ne in ransu ya ɓaci in a halin suna jin daɗi a halin suna gari a halin ba sa gari a halin suna wadata suna talauci wannan ibada da ba za su bari wannan shi ne ma'anar istiqama man kana muwaziban ala qiyam al-layl fi ramadan fala yura illa raji'an aw sajidan aw taliyan lil-qur'an fala yahrim nafsahu min hadha al-khayr ba'da ramadan walau bi qalil mutumin da ana samun shi a cikin ramadan yana ruku'i yana sajada yana tilawar al-qur'ani haka ake ganin sa na'am ba a ganin sai a cikin aikin alkhairi to kada ya haramta wa kansa wannan alkhairi bayan ramadan ko da kaɗan ne ajaban liman kanu yu'ammiruna almasajid wa yudawimuna ala qira'ati alqur'ani fi ma madha abin mamaki wasu gashi suna rayar da masallatai suna karatun alqur'ani cikin abin da ya wuce na ramadan amma ramadana yana wucewa ba za ka gansu a masallaci ba wa rubama taraku salata ma'al jama'a zai yi ma ka tara sun bar sallah tare da jama'a da yana masallaci a sallar nafila yanzu baya masallaci a sallar farilla ya man aqbalta ala Allah fi ramadan halla wa kai jama'a Allah ba'da ramadan ya kai koke da kuka fuskanci Allah a cikin Ramadan ina ma da mun cika mun zarce da wannan ibada hadarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min tarki ta'a ba'da ta'awudi alaiha annabi ya tsawatar ya yi mana gargadi akan mutum ya lazinci wata ibada kuma ya zo ya garta annabi ya yi tsawatarwa akan haka lokacin da yake ga Abdullahi bin Umar يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه يا كي عبد الله kada ka zama kamar wani da yana sallah cikin dare sai ya zo ya daina kaga nabi ce kada ka zama irin sa na'am sai a dai hadisi ke cewa ni maqatul abdullah law kana yaqumu al-layl abdullahi ma da lalace mutumin kirki ne da a ce yana sallan dare sallan dare da abu salihi ɗabi'a ce ta salihin bayan Allah managarta mutanen kwarai mazansu da matansu ana samun su a cikin sallan dare miji ya tashi daga bacci matarsa tana bacci ya yi alwala ya zo ya taɓa ruwa ya sa mata a fuska har ta tashi su yi sallah tare haka mace ta tashi ta ta namijinta idan bai tashi ba za ta san hannunta a ruwa ba ɗiba za ta yi ta zuba masa ba za ta taɓa ruwan ne ta zo ta shafa masa ya ji sanyin ruwa har ya tashi don su yi sallah tare. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya tashi da daddare ya tada iyalinsa in bai tashi ba ta tashi ba ya taba mata ruwa ta tashi su yi sallah in aka yi haka za a rubuta su cikin azzakiri na mahakatiran wa zakirat maza masu yawan ambaton Allah da mata masu yawan ambaton Allah sannan kuma yana daga cikin alamar alkhairi al-mudawamatu 'ala al-'amal as-salih wato alamar mutum yana da alkhairi alamar ibada ta tayi shine dawwama akan wannan alkhairi karbi suke cewa علامة قبول العمل الإحسان بعد الإحسان علامة ألا يبدأ أيكنك شيني كيوتة أيكي باين هاي ميكو ينزمني رمضان وإن بايت عزمي من رمضان يا أيكو تسيب بيد ست شوال in mun zo masallatai ya mun rayar a cikin Ramadan in har aikin mu yayi kyau sai mu biyar da ita da sallar nafil bidu a cikin wato wani wasu lokuta daga Ramadan ba. In karatun Ƙur'anin mu da gaske ne, a cikin wata Ramadan mun sauke Ƙur'anin sau ɗaya, wani ya sauke sau biyu, in da gaske ne a wajen Ramadan sai mu sauke Ƙur'ani duk wata, in ya gagara duk wata biyu. Amma a ce mutum ya rufe Ƙur'ani daga Ramadan ya wuce, ya rufe Ƙur'ani ya aje, ba zai buɗe ba sai wani Ramadan. In haka ne, sun zama to daga cikin bi'sal qawm la ya'buduna Allah illa fi Ramadan cir da mutane da ba sa bauta wa Allah sai a cikin zuwa Ramadan mutum ya kiyaye wato warware nadin da yi mun yi nadi mun yi nadi mun yi nadi shi yasa aka ce mana Ramadan makaranta ce yanzu an hana ƙarya dama ƙarya haramun an hana zagi dama zagi haramu ne an hana fada dama haramu ne aka ce idan mutum yana yin su yana ɗebe ladan azuminsa to mutum ya kiyaye a ina azumi ko da wata ta kan kome ni ji a ni ina azumi ba na fada kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada to idan ramadana ya wuce sai kika ce to tun da yanzu ramadana ya wuce duk wanda ya taba ni sai na mai masa to kenan kin warware abin da kika dade ana so in kin nade ki ci gaba in kin dade ki ci gaba alamar alkhairi shine kamar da ya yi sai sallallahu alaihi wasallam cewa wato khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairi ko wanda rayuwarsa ta yi tsawon ayyukan da alkhairi kuma suka yi yawa ba don komai ne muke neman mu samu tsawon rai ba sai don mu samu wato damar yin guzuri na saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma idan ramadana ya wuce aikin alkhairi ba zai tsaya ba kamar yadda ɗaya daga cikin magabata alhassan yake cewa inna allaha lam yaj'al li'amali mu'mini ajalan duna al-maut Allah madaukaki bai sa wani lokaci wani ajali ba ga ibadar mu'mini sai mutuwa ba lokacin da za a ce a ni yau ina ibada wata shekara kuma ba zan yi ibada ba wani wata ba zan yi ibada ba a musulmi duk lokutansa lokutan ibada ne in wanda yake da uzurin da shari'a ta yadda wanda dama shari'a ce ta ba shi uzuri amma in ba haka ba ba ran da za mu ce muna fita sallah jami muna fita sallah jami za mu ce kai yau shekara na muke sallah jami ai yanzu ya kamata mu yi sallah a gida ko kuma dan muna sallah ya kamata mu dan huta abin sallah na sati ɗaya ko biyu a da muna aikin alkhairi mu daina na zuwa lokaci babu wannan mutuwa ba mu san yaushe za ta zo ba muna fatan kuma kullum mu samu kyakkyawar cikawa shi yasa idan aka zo aka yi ta'aziyya Allah ya ji kanshi sai a ce mu kuma Allah ya kyautata karshe to kenan kyautata karshe kake so to ka dawo ma akan alkhairi har ka samu wato cikawa da alkhairi ne yana daga cikin abin da zai taimaka mana akan aikin alkhairi bayan ramadan wato al-isti'anatu billah neman taimakon Allah kada mu ce ramadan ya zo ai tunda ya zo azumi kam dole za a yi ta musulmi to amma ramadan ya wuce mutum yayi addu'a ya Allah yadda ka dace da ni ga alkhairi a cikin Ramadan Allah ka dace da ni ga alkhairi bayan Ramadan yadda ka dace da ni ga alkhairi cikin Ramadan Allah ka dace da ni ga alkhairi bayan Ramadan to addu'a da kake Allah ya ansa sai ka ga mutum ya samu istiqama ya samu sauki domin shi yasa muke karanta fatiha muna cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kuma a gare ka muke neman taimako ibada da Allah ya shar'anta idan ba mu samu taimakon sa ba ba za mu iya yi ba saboda haka mu nemi wato taimako a wajen Allah sannan kuma yadda daga cikin abin da zai taimaka mutum wajen istiqama mujahadatu nafsi wal hawa wash shaytan mutum ya yaki wato son zuciya yanzu da ramadan ya wuce ruwan sanyi yana da daɗi kayan ciye-ciye suna da daɗi da an fara ci sai a ce to sai ta shawafa zan yi daga baya zan yi daga baya zan yi daga baya har shawwal ya zo ƙarshe sai mu je ce to ai ramadan din ma ya wadata wani ne da aka ce masa ya azumin da shawwal ma sai ya ce ai ramadan aisha ramadan da ya ko ya me yasa ma aka ware ta aka ce ita da shawwal saboda haka mutum ya koya wa kansa danne sha'awa danne abin da rai yake so ina so in ci ina so in sha mu duba mu gani tunda aka kama azumin Ramadan in ba dalili zai sa mutum ya aje azumi ba muna azumi na har zuwa kwanaki 29 ko 30 to in har ka jera wannan ko kin jera wannan ba tare da samun wata cikas ko wani wahala ba to me zai hana a yi azumin kwana shida kuma ka yi talatin baka mutu ba baka yi jinya ba sai a wannan guda shida to da yawa muna da wannan sakaci ko kuma mutum ya ce zai dogara da hadisi musu sallallahu alaihi wasallam da wani yazo yake tambayar sa me ya rukun na musulunci annabi ya gaya masa tauhidi sallah azumi kaza sai ya ce mutum ya ya juya yana tafiya yana cewa wallahi ba zan kara akan wannan ba kuma ba zan rage ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ya rabota idan ya tabbata akan abin da ya faɗa kenan idan yayi azumin ramadana kadai bai nafila ba in ya yi sallar farilla kaɗai bai nafila ba na sai annabi ce ya rabota idan ya tabbata a kan da ya sai ka ce to gashi wancan ma ya rabota to ni ma ai in na tabbata kan wayannan ni ma na rabota abin da nake so mu gane anan wannan mutumin a wani zamani ya rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ba zamanin fitintino ba ne imaninsa da nan ba abin haɗawa ba ne sallarsa ɗaya a bayan annabi ina matsayinsa saboda haka mu muna cikin lalibe ne sannan azumin da muka yi din kansa mu duba irin yadda muke zage-zage fadace-fadace hararar mutane ƙariya cin dukiya waye shiga dai hakin mutane wanda na tashi kiyama kamar da hadisin abin wurin hadisin mutum ya nuna idan mutum yana cikin wannan halin ibadun da ya yi su za a ɗiba a biya waɗanda ya zalunta. Kin yi wa wata gwaro, kin ce ba ta iya ɗaura zane ba, kin ce lallanta ya gode, kin ce, kin ce, kin ce, kuku ka sani. To, wannan ba a cikin ibadun za a ɗiba a lafiya. To, idan kika ga ibadunki suka ƙare, me zai rage sauran zunuban mutane da kika zalunta ko ka zalunta wannan zunuban sa ba kuma alaftawa mutumin da yayi wannan sabon a tura shi wuta kaga dai kenan na biyu akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran tashin kiyama Allah zai sa a bincike farillan bawa farko abin da ake bincike a ciki ita ce sallah za a duba sallar mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka samu sallar mutum ta tawaye bata cika ba wata ran yayi sallah ba alwala wata ran ma bata yi sallan ba ta doka ta yi don ta saba tana sallah kafin ta je wani waje sai ran nan ta je kafin ta yi sallah sai ta dauka cewa ta yi sallah alhali ba ta yi ba kaga da aka zo bincike sai aka ga wurin sallah farilla kaza babu farilla kaza ta yi da fitsarin yaro farilla kaza ta yi ba alwala idan aka samu irin wa'annan na tauyewan farilla Allah zai ce ku duba ku gani shin bawa na yana da wata nafila idan aka duba akwai nafila sai a dauki nafilan a cika ta farilla wannan in sallah haka in azumi haka in zakka haka to idan har zai sa wannan zai kai ga nafila za ta cika gurbin farilla ta rahmar Allah to me zai hana mu yawaita nafilfilu na dukkan fannoni na aikata alkhairi saboda haka mu yaƙi sha'awarmu mu yaƙi son zuciya mu yaƙi kuma shaitan shaitan zai dinga zayyana mana kasala ai wannan ko baka yi ba ba komai in ka ce za ka yi sadaka wannan abin ya yi yawa ai guda ɗaya fa ladansa ɗari ne ko ladansa goma ne har za a ruban ya zuwa ɗari bakwai saboda haka wannan ka bari ka yi wani abu kaza kamar yadda Allah ya kuke ce ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim shaytan kullum yana muku alƙawarin talauci kar ka bayar za ka talauce kar ka yi za ka rasa Allah kuma yana muku alƙawarin ku ciyar in ba ku bayar in ba saboda haka mai yaki shaytan da bin umarnin Allah. Sannan kuma abin da zai taimaka mana wajen dawama akan aikin alkhairi bayan Ramadan lazimtan sa'adun mutane. Ya zama muna abokantaka da mutanen ƙwarai. Wanda za mu kai tarayya da su a wajen karatu, a wajen sallar tarawih akwai himma. Sai mu sa wa kanmu lokaci, ko da gidajenmu daban-daban ne, mu ce wacce kin fara da shawara ban fara ba gobe zan fara ban fara tare da don a samu himma na yin ibada tare sai a group na masu azumi su ta shawara in kuma kuna anguwa ɗaya ne ko a gida ɗaya sai zama kun shirya abu iftar ɗin ku lokacin da za ku zo ku haɗu ku yi da bakin ku wannan zai taimaka muku wajen wato alaƙar ku ta yi ƙarfi sannan kuma ga sauƙin ibada kamar yadda Jafar dan Muhammad yake cewa na kasance idan wato fatara ta same ni zan duba wato fuskar Muhammad bin Wasil saboda shi yana da himma na ibada in shi yayi dan sakaci zai kalli Ibn Wasil sai ga yana cikin himma sai shi mai himma wani lokacin mutum zai ga mutumin da ya bi shi shekaru tsoho ne ko tsohuwa shekarunta sun tafi amma duk da haka ta latinci wannan ibada sai ki cewa kanki to idan wannan tsohuwa mai shekaru saba'in ko fiye da haka ta latinci wannan ibada tana yi me yasa ni da shekaru na basu wuce ishirin talatin arba'in ba me yasa ni ba zan yi ba ai aljanna da suke so shi nake so wutar da take gudu shi nake gudu kaga ganin wannan zai taimaka masa haka mutum ya dubi wanda yake wato bai kai shi ba wajen wadata wata ba ta da abin da ta ci na sahur in ta ci na sahur ba da bude baki amma ke komai yawa da ta kina da na sahur kina da na bude baki kina da na tsakiyar dare to sai kiga wannan da ba ta da abinci ba tana azumi me yasa ne ba zan yi ba wannan shine mutum ya dinga duba wato himmar masu himma a yayin da ya tashi ibada wannan sune abubuwan da take so in faɗa a wannan munasaba na me muka shirya ga bayan sallar wato azumi sannan mun sani a sunan mazo sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam ya farla zafin da zakar da kai a wannan lokaci na ƙarshen ramadan kamar yadda hadisai na abdullahi bin abbas da sa'ad bin abi wa abu sa'id al-khudri ko da kuma na abdullahi bin umar duk sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna za a cire zakar da kai daga dukkanin nau'ukan abinci da ake cirewa ake ci za a cire mace in tana da hali za ta iya cirewa kanta mijinta ma sai ta yi masa sadaka in kuma mai gida zai iya cirewa iyalinsa yaya babba ya cirewa kannansa haka ne duk wanda yake da hali ya cirewa wanda ba su da hali wanda ake tarayya kuma ya zama ana cirewa daga nau'in abinci da muke amfani da su galiban mafi yawa shi za a cire kuma a baiwa mabukata kafin zuwa sallar idi don ba a so a je idi ba tare da an bada takarfin da kai ba sannan abu na ƙarshe zuwa sallar idi idan mutum yana da dama ya je sallar idi sunna ce mata maza yara manya bal mata annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwadaitar da su har waɗanda ma ba sa sallah annabi ya ce su fita zuwa musalla na idi sai dai su keɓe kansu kada su shiga cikin sahu su zauna a gefe idan aka idan da sallah sai su shiga cikin sahu a yi tarayya wajen addu'a na musulmai har annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce mata su halarci idi wata ta ce ya rasulullah ɗaya mu ba ta da zanin da za ta lullube cikinta sai annabi ya ce ta ara daga kawanta kaga duk wannan yana nuna mana muhimmancin zuwa filin idi amma idan za a fita da yara ƙanana da Allah a kula da su kar a yi take yaro a kyale shi ya je bata karshe a zo ana kukan neman yaro Allah ya dace da muka dukkan alheri Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen da malaman da suka riga mu gidan gaskiya walhamdulillahi rabbil alamin ba tambaya akwai tambaya ina yake ina da tambaya yanzu a abu guda uku sai na dubu da biyu mai tambaya ta farko take cewa me- menene hukuncin wanda ya yi sallah da yaro a jikin ta takure shi kuma yaron akwai kwamfas a jikin shi sannan akwai najasa a jikin kwamfas
ta yi sallah da goyon najasa ba a sallah ta ajiye shi matukar akwai najasa a ciki to ba zai yi ta dauke shi ta yi sallah ba don bai zama larura ba amma idan shimfiɗa ne akwai najasa sallaya akwai najasa ta gefen nan sai mutum ya yi sallah a gefen nan wannan babu komai. amma cikin yaro akwai najasa kuma an ɗauke shi bai yi ba na sai mai tambaya na gaba take cewa ana bin shi ba ana bin ta bashi zakkan fitar da shekara biyar ana yin da na
na shekara biyar za ta iya da kai na shekara biyar eh, bata biya ba ya aka yi suka taru
wai za ta iya biyan basu su kan hudu da kai
ya to kyanta ne a ce a cikin shekaru biyar mutum a ce bai iya fidda da karfin da kai ba akwai abin duba shekara biyar ba ba wata biyar ba bai ya samu ne ko kuma bai bai wa abin muhimmanci ba idan har mutum bayi da shi ne ai wata ran zai iya magana da mawanda yana cirewa ya ba shi dama shi ma ya cire amma ka zauna shekara biyar baka cire ba gaskiya akwai sakaci ala ayi halin mutum zai iya bayarwa zai iya biyan basu zai iya bayarwa na zai iya bayarwa idan ya sa don ba a haddada lokacin da za a ce daga yanzu ya sauka ba sai dai lokacin da aka so din ne ya riga ya wuce ya wuce na na kusa yi su sa ganin bayan sallah wanda ya ce zakar da take bayan an zuwa da iri kamar sadaka ce to in shi ma ya tafi ya bayar da zama sadaka ne ce
wanda mai tambayar take cewa ta yi yaya idda na mace da take da aka sake ta tana da jinjiri kuma ba ta biyan wata an saki mace ne tana da jinjiri kuma ita ba ta biyan wata sai ta yaye yaro na ga jini take Eh, wannan tambaya tana da muhimmanci Ah, da yawa mata hatta masu al'ada ba sa lura da al'ada suna zancen wata mijina ya sake ni yanzu ya yi wata uku zan yi aure in ka tambaye ta baki al'ada sai ta ce ina yi addini ya ta'allaka iddar mace ga ababai guda uku ko jini ko juna ko kwanakin wata na jini wacce al'adar ta na zuwa al'ada uku shine fitar da daga idda wacce take shayarwa don shayarwa al'ada bai ya zuwa to dole ne ta jira ta yaye al'adar ya fara zuwa sannan ta yi al'ada uku kafin ta gama yin ta haihu kuma abin da zai bada mamaki ta haihu cikin arba'in ya sake ta ba wai an jima ba ana shayarwa ko mai yiwa a ce al'adar ba ta sha ta haihu kagari ba za a ce tana da wani ciki ba yi amma bai sake ta ba bayan sai bayan haihuwa iddanta al'ada uku ne yaushe ran da jini ya zo ba ta yi a wata ba eh saboda ita rashin zuwan al'adanta dalili ne li'arib ne shayarwar ne ana zuwan al'ada da ta daina sai zo yanzu zan ba su shawara da mijinta sai su yi shawara da mijinta da ya sake ta a ni tun da ka sake ni ba ana son gama yadda duni kuma gashi al'ada ba zai zo ba sai na yaye saboda haka ni ba zan yaye shi a ki hakuri a ni ba zan yadda ba to ina mai da aure na idan kuma ya yadda zai sayi madara shi kenan sai sayi madara ta shayar da yaron don ta samu ita al'ada ta yi wannan wurin yana da muhimmanci da yawa ana sai akwai wata tambayar da ta zo mun ni ban ba da ansa ba sai ka kawo mu wai mace an sake ta da ciki kwance sai ta yi aure da cikin sai je ta aure wani bayan wata shida sai ta haihu sai shi sabon miji ya ce ba na shi bane tsohon miji ma zai ce nashi ne sai aka ce shi kai ma ba na ka ba sai yanzu an zo ana tambaya to kaga rashin damuwa da gidda ne wata kuma wai don ta sa mijin da ya sake ta haushi tun da ya sake ni musamman mai mata ɗaya in ya sake ta in ta gaba da niyan mai da ita sai ta ce bari in riga shi in yi aure tun kafin shi yi don ƙara masa haushi irin wa'annan ba inda za su kai shari'a ce Allah ya ce muna Allah ya ba mu yi gobe
wannan mai nawa tambaya ka karanta
wannan mai tambaya da ke cewa ba za ka
zancen da zan fata ko ka gane zancen da ce zan fata ko ka gane
wannan gobe ne za a rashin wani yau ma ga makwace ana balla
akwai ba ba ba da ba su da wasu na wanda mai tambaya take cewa mijinta ne baya mata adalci za ta iya yin addu'a Allah ya mata kare su
bayyana masa adalci kamar yaya haka ta rubuta a ciki
to tunda addu'a za ta yi me yasa ba za ta yi Allah ya sa ya yi adalci ba abu mai sauki Allah da kike roka don ya raba ku in kika roke shi ya gyara shi zai gyara shi wanda ya fi sauki ku rabu ko gyara sannan hakki menene hakkin da bai bayar ya kamata a san irin hakkin don wata abin da ba hakkinta ba sai ta dauka hakki wani abin kyautatawa ne sai a dauke shi hakki a tabbatar hakinta ne eh yana da ikon saukewa to ya ki saukewa eh to anan ne za a yi masa nasiha don a yi masa addu'a Allah ya gyara shi sau da yawa mata za su zo waje na da koke koke miji na miji na ko ce za su ta zo eh, miji yana mata kaza yana mata kaza na ce to da Allah yana neman alfarma ki ba shi wata uku ba za ki sake masa korafi ba duk abin da zai miki mara daɗi ki shanye kuma ki yi addu'a ki ga canjin sa kai tsaye sai ta ce ina ai ba zai yi ba wai ta je ta yi hakuri ta zauna har ya gyaru ba za ta iya to amma da za a sake ta kuma kamar da wata wani cek da na gani jiya ne da yamma malam a yau ne da gani da safe a yi mun addu'a Allah ya mayar da ni gidan mijina in ka bincika irin wa'annan kuma yawanci su ne suka zalunci mijin ko suka fitini mijin su sake su sai Allah ya jarabe su gashi ta fitina ta fita gashi tana son kuma wata haka sakinta na ƙarshe ne ma na uku ta matsa ta ce sakin uku ne mijin yana cewa ba uku ba ne ba ta ce uku ne ba uku ba ne ba uku ne tun da kin ce uku ki je uku din ne ta je ta zama can sai ta tashi ta zo a ita a mai da auren kin ɗauka zama ba miji abin kirki ne musamman matar da ta zauna da miji ɗawainiyarta duk yana kan miji ko iyayenki ba ki ɗaura musu abin da mijin ke yi da yake ina son ka kuma daga daren ki kike masa magana amma in baban ki ne ma kina tsoron waki je ki tambaye shi kina taraddudi yana da shi ko ba yi da shi amma an miji ki ne ko ba yi da shi gaba kai za ki ga masa in yace ba mu ma ka to sai dai kai hakuri kai kokari dai kai wani abin ka ko ba shi zaka ciwo dai kaza yanzu baban ki zaki ga masa shi kuma saboda hakkin ya san yana kan shi ko ba yi da shi zai je ya kurda kunan shi ya san saboda haka neman saki don an fusata ba alkhairi ba ne Allah ya sa mu gani mai tambayar nan yake cewa yana tare da iyalinsa Nawa mutane?
sai ya ci uku da uku sun ɗazu uku
bayanai sai ta yi yaji ta tafi gidansu to sai ya je shi biko za ka yi wata shida ma ya je shi biko ya yi ya yi ta dawo mamar sai ta ki ya yi ya yi baban ma- baban ya yi ya yi mamar ya ne halin sai ba ta amince ba daga ƙarshe mamar sai ta bibiyar malamai wai in je shi har ta zo ta saka yarinya ma ba ta ɗaukan wayansa kuma idan ya zo shi gidan ba ta fita ko ba sakin ta yi ba kai auren shi aka yi to a yi to ba sai ya kyale ta ya je aure wata ba
ta gani sarki yana sautin ni me yasa maza da kuna da irin zuciya ta wallahi za ku ji dai wallahi ni ba ni da tilas a rayuwa ta ba ni da tilas me na damu kaina Allah bai daura mun irin wannan zuciya ba saboda haka ina gode masa zuciyar da nake abu wai sai kai babu shi. yau mace ita ce ba ta so ba ta so na ne amma abin da nake gudu kar ki je ki ce za ki dawo ba ki nemi zuwa ba eh bismillah shikenan sai ga wata kuma tana Allah Allah ba shikenan ba Allah ya samu gani kuskure ne babba kuma yana daga cikin halin wasu iyaye na kaga a lokacin da yarinyar ba ta da miji muna neman Allah ya kawo miji Allah ya kawo miji sai mu duba zamanta a gidanmu ne bi ko zamanta a gidan miji wannan abin za mu auna shi da ma'auni mai nisa ba na yanzu yaron mijin ya yi mana wani rashin kunya ko ya musu na yarmu na yau ba wani lokaci ku ‘yan mata kuma kuna da laifi mijin ku ya yi muku wani laifi kankani sai ku ɗauki waya ku ce mama ya yi min kaza ya yi min kaza sai mama ta fusata kin yi gaya mama ya yi min kaza da safe da yamma ya kawo cefane da su cakulet da waye sai ga shi kin bude haƙori gaya gaya gaya kin manta ma kin gaya mamanki kun mijinki ya fi wani abu ita kuma tana zaune da bakin cikin ɗan musguna ma ɗanta ya kuma yanzu kina shiri da mijinki to irin wannan ya faru uku hudu biyar sai wata ran a kuskura a ce ya tura ki gidan ku ko kika yi yaji sai ka ga an tara waɗancan abubuwan da aka yi na baya saboda haka mu yi kokari mu hange rayuwar da mahanga mai nisa mace duk yadda za a yi darajanta a gidan mijinta ya fi darajanta a gidansu in har gidan mijin ba a musuna mata amma idan ana shiga hakkinta a gidan miji na doka na cin mutunci an mata baci da sha walakanci to ai ba a haife ta don a walakanta ta saboda haka gidansu ya fi mata gidan miji mai walakanci Allah ya sa mu dace.
sai mai tambaya da ƙarshe shi yana kasuwa ke ne sai har amai ya fito ba da gangan ba a matsayin haka nasa
amai
ya biyo baya saboda Garin ya aswaki yi.
ne na aswaki ya yi mubarak ya tura shi ya tura kai
eh to anan shine sababi yayi fa in istata'a fata'a alaihi al-qada idan mutum ya je ya kwakwaro amai sai yayi zai rama azumi
amma wai a taɓa da na rubuta ba da gangan ba da gangan ba wallahu a'lam idan wanda ya kwakwaro amai zai yi azumi amma da kuskure a shari'a kuma kuskure abin lura ne na muna fatan babu a laifi a kan shi amma da zai rama ya a dukkan abubuwa ba ana cewa mutum ya yi hankali ba musamman da azumi me kana sun fiya mu Wa aka bai eh to wallahi ban sani ba ni kudin da ya zo waje na akwai wannan mabaya ne aka yi mun akwai dubu uku da dari biyar da aka baiwa wata mata wacce na yi magana ta a rediyo ya so min akwai kuma dubu biyu akwai dubu goma akwai dubu arba'in akwai kuma wata mata yar gudun hijiran nan an ba ta dubu goma ita ma amma mai cewa dubu uku a sayi mai a sai gas ranar mulki
wallahi ina taraddudi kamar mutumin ne ya samu in namiji ne aka aika mai yiwuwa wasu abubuwa sun yi mun yawa yanzu ma ina karatun kuma ina gegedi ba ba kai ba zan iya riƙewa in ta bayar fi sabilillah don a sayo mai ladan ta ga Allah tamkar an sayi mai wanda ya ga bacin kuɗin ya kai wani waje wannan shi da Allah ke ba za ki rasa ladanki a wajen Allah ba na ke yin wannan aikin alheri Allah ya samu lafiya sai masu yawan addu'a
to alhamdulillah a wannan lokaci na ƙarshen Ramadan wanda sauran kwanaki biyu ne ko suka rage ko ɗaya muna roƙon Allah ya ji kanmu ya gafarta mana bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ya yassare mana kafin nan zuwa baɗi muna roƙon Allah kowa ya bi haka wadda take neman aure Allah ya bata miji daga sali mai himma wanda yake neman aure shi ma haka Allah ya bashi saliha mai himma waɗanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ya yi musu wanda suna cikin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya yara ƙananan marayu kuma Allah ya tabbaci lamarinsu mata da suka rasa mazajensu Allah ya jibci lamarinsu duk wata bukata da muke da ita Allah ya sani shi ya halice mu shi ya halice bukatun mu kuma shi ya umarce mu mu roƙe shi don zai ansa mana muna roƙonsa da kyawawan sunayensa da maɗaukaka na sifofinsa ya bi mana bukatun mu na alheri iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani bi salatin manzo sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا امورنا كلها واتنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا حي يا قيوم لا اله الا انت العزيز الصغير. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
one light, they just need a garden to be able to that garden and that's it. They end up they go back to the They go back to the I guess.